أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah na bakatun sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci bayan muka fito sallah mun dawo karatu a cikin littafin usul sunna wallafar al-imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal littafin da ke mana bayani dalla dalla dangane da aqidu na ahlus sunna wal jama'a irin abin da ahadu suna suka kudurce a zuci da abin da kuma suke bauta wa Allah na ɗauka kusanci da shi a wannan karatu muna yin ƙoƙari ne wajen fassarawa ko kuma yin sharhi dangane da waɗannan usul na ahlu sunnati wal jama'a kamar Imam Ahmad ya kawo wa littafi Allah muna roƙonka ka ba mu ilimi amfani da sanar shi mu abin da zai amfane mu a tsarin da ilimi ne albarka jama'a rukuni na manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya ne a matsala ta talatin da shida a inda malam ya mana bayani dangane da cewa yana daga cikin usul na ahlus sunnah wal jama'a mu ahlus sunna ba ma yi wa kowa shaida daga cikin waɗanda suke yin sallah da wani aiki da yake aikatawa da aljanna ko wuta saboda aikin da kake aikatawa ba ma kallon ka mu ce wannan dan wuta ne sannan saboda aikin da kake aikatawa ba ma kallon ka mu ce wani dan aljanna ne kai ne sai dai muna sa rai muna shauka da su ga wanda ya zama mutum sannan muna jin tsoro ga wanda ya zama yana nuna aiki ga Allah madaukakin sarki kuma muna fatan su ma muna musu sa ran cewa Allah ta'ala zai gafarta musu zunuban sannan dukkanin wanda ya haɗa Allah madaukakin sarki da wani zunubi wanda ya cancanci Allah ta'ala ya masa azaba da wuta amma sai ya tuba ba tare da ya doge ba tare da ya ci gaba da taurarewa akan wannan zunubin nasu ba to shi ma wannan Allah ta'ala zai ta tubansa domin Allah ta'ala yana karɓar tuba daga bayinsa sannan kuma yana yafiya dangane da munanan aiki da bayin su aikata wanda wanda ya kai matsala ta talatin da bakwai wanda insha Allah ta'ala a yau za mu tashi ne a matsala ta talatin da takwas kai tsaye a cikin wani littafi na usul sunna Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a rahimahullahu ta'ala يسيق بل السيوة المسألة الثامنة والثلاثون مسألة ثلاثين فقط ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التاسعة والثلاثون ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له الأربعون ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له ولم مسألة لي بعدين زام هذا سنة بدون كل يتأولين له saboda kasantuwan suna da alaƙa da juna tun daga kan ta talatin da tabbas har zuwa kan ta arba'in imam ahmad yake cewa wa man laqiyahu dukkanin wanda ya haɗu da Allah madaukakin sarki wa qad uqima alayhi hadd zalika dhanbi alhalin an riga an tsayar masa da haddin wannan zunubin da ya aikata a nan duniya fi duniya a nan duniya fa huwa kaffaratu to wannan haddi da aka yi masa shine kaffaransa mutumin da ya zina sai aka yi masa haddi bulala nawa bulala nawa haddin zina bulala nawa na'am dari an yi masa wannan bulalan to wannan bulalan da aka yi masa ana karan Allah ta'ala kuma zai share masa zunubinsa wannan zunubin da ya dauka na zina kai tsaye Allah ta'ala ya gafarta mishi wannan shine kafaran abin da ya aikata a duniya idan an kama shi كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يد ونا يزود كما الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا ومن لقيه وانبه عند ألا مأسوس فيه مصرا ينا من دوجوا yana mai ci gaba da aikata zunubinsa da ya saba yana aikatarwa bai tuba ba ghayra ta'ibin bai tuba gabarin wannan zunubi ba ghayra ta'ibin min az-zunubi bai tuba gabarin waɗannan zunubai da ya aikata ba allati qad istawjaba biha al-uquba wanda ya cancanci ai masa uquba saboda wannan laifin da ya aikata fa amruhu ila Allah wannan muna miƙa al'amarin sa ne ga Allah madaukakin sarki in sha'a azzaba idan Allah ya so ya azabtar da shi wa in sha'a ghafara lah idan Allah kuma ya so ya gafarta mishi wa man laqiyahu dukkanin wanda ya da Allah madaukakin sarki min kafir alhali yana kafir da kafir kenan ko azabahu wa lam yaghfir lah to Allah madaukakin sarki zai zai azabtar da shi kuma Allah ta'ala ba zai gafarta mishi ba kenan wannan zai dawama a cikin wutar jahannama babu kuma wata ranar za a waye gari wannan bawan Allah ya fito daga cikin wannan hukuma an gane wannan ko wannan yana ɗaya daga cikin usul na ahlus sunnah wal jamaa ko da mutum yana tafi zulubi sai aka waye gari ko bai samu daman ya tuba ba to idan ya mutu akan wannan zunubi kai tsaye ba za a masa hukunci da cewa dan wuta bane ina fata an gane me yasa akwai ayyuka da mutum yake aiwatarwa waɗanda suke share mutum zunubai mu ɗauki misali salloli guda biyar da mutum yake yi annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ingantacce ya nuna mana cewa sallah da duk bawan Allah ke yi a yinin nan guda a yini guda biyar ɗin nan to kafara ne kuma gafara ne ga zunubansa da yake aiwatarwa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misali cewa yanzu yau da za a ce akwai kogi a kofar gidan ɗayan ku duk in ya fito daga gida sai yayi wanka kafin ya fita shin za a wayi gari ya zanta akwai sauran dauka a jikinsa yanzu babu sauran dauka a jikinsa shi yasa a cikin suratul hud Allah madaukakin sarki yana kusa wannan bayani wa aqim salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الله تعالى يقول كما كخير صلى طرفي النهار أجف الليل وزلفا من الليل دقم ولينتي نجري إن الحسنات يذهبن السيئات للي شاوى وان أيك سنا شاري مونا من أيك ذلك ذكرى للذاكرين wannan tunatarwa ne ga waɗanda suke masu jin tunatarwa ashe kaga ko da mutum ya aiwatar da zunubi matukar ba da gangan yake yi ba kuma ba ba shi ne ya tuba bane to ana fara yi Allah madaukakin sarki zai gafarta masa zunubai shi an gane wannan ko shine abin da Imam Ahmad yake faɗa cewa dukkanin wanda ya haɗu da Allah alhali an riga an tsaya mini da haddin zunubin shi ya aikata mutum ne ya aikata zunubi ya aikata zina sai ake masa haddi a nan duniya to ana samun wannan hajjin da aka yi masa ya zama kafara ne ga zunubin da yake aikatawa an gane wannan ko kamar yadda ya zo a cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam irin wannan ya zo a hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da mata suka zo su masa mubaya'a yayin da suka zo su masa mubaya'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala tubayyuni ashe ba za ku yi biyayya ba aw qala bayyuni ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi bayyuni ala alla tushriku billahi shay'a fi min biyayya ku yi mini kamfa ku yi mini mubaya'a akan cewa ba za ku hada ba za ku hada Allah da kowa a wurin bauta ba wala tusriku kuma ba za ku yi zina ba wala tusriku kuma ba za ku yi sata ba wala taznu kuma ba za ku yi zina ba wala taqtulu awladakum kuma ba za ku kashe ƴaƴayenku ba wala ta'tulu buhtanan bayna aydikum wa arjulikum kuma ba za ku zo da ƙirƙiran ƙarya ba a tsakankanin hannayenku da ƙafafunku shi ne kamar mace ne ta ɗauki ɗan ciki cikin shegi ta zo ta haife shi an gane wannan ko wala ta akuni fil ma'ruf sannan kuma ba za ku saba mini game da abin da ya shafi da'a ga Allah ba duk abin da yake muku ku aikata na da'a ga Allah za ku yi biyayya a kai wannan ya faru ne a bai'atul nisa' yayin da mata suke masa baya qalu sai matan nan suka ce bayana ta ala zalika ya manzo Allah mun maka mun maka biyayya mun maka baya akan haka qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da waɗannan mata faman waffa minkum zalika dukkanin wanda ya cika wannan mubaya'a da yayi na alƙawarin na farko za a yi imani da Allah ba za a haɗa shi ba za a shirka da shi ba na biyu ba za a yi sata ba na uku ba za a yi zina ba na hudu ba za a cikin shege a zo da shi ba na biyar ba za a saba miki a cikin abin da ya yi umarni da shi na da'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake dukkanin wanda ya cika wannan fa ajruhu ala Allah to wannan ladin shi na wurin Allah faman asaba shay'an min zalika wanda ko ya aikata daya daga cikin waɗancan ayyuka din da muka lissafo a baya فأوقب به في الدنيا أكي مسا أقوبة دولنا عن الدنيا فهو كفارته ولن أقوبة أكي مسا سبود ولن ظلم لأيك تأتيه كفارا الدنيا معنى باب ومصورا ظلم لأيك تأتيه كفارا ومن أصاب من ذلك شيئا وندقوا يأيك وانا أبو لقدسين أبا بندا كي من بايا أتي فستره الله عليه في الله تعالى يمس السرع معنى باب وندي يسمي أيك وانا أمره إلى الله تولى الأمر سينا من الله إن شاء عفا عنه إذا الله يسوع ياتي به وإن شاء عاقبه إذا الله تعالى يسوع يمس عقوبة kun ga Imam Ahmad bin Hanbal ya jira wannan usuli ne akan akan wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zama an gane wannan ko kenan dukkanin wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki yana a ƙarshen ne yana da ƙashin wasiyar Allah mana cikin sarki domin dama Allah ta'ala ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa idan aka shuka da shi aka hada shi da wani a wurin bauta amma yana yafe abin da bai kai shirka din ba ga wanda ya so an gane wannan ko wannan shine abin da ya tabbata a wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da kuma wannan nafsi na alqur'ani da sunna shi ne inda yake cewa man laqiyahu musirran dukkanin wanda ya haɗa Allah yana mai dogewa akan zunubin da yake aikatawa min az-zunubi allati sujiba biha al-uquba na zunubin nan wanda ya cancanci a yi masa uquba akai fa amruhu ila Allah to al'amarin sa yana wurin Allah ne kaje da muka karanta wannan hadisi نا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شاء عذبه إذا ألا ياسو أبا سدس وإن شاء غفر له إذا ألا تعالى ياسو يقاف الثاني ومن لقيه وهو كافر أما دكا ونديه إذا ألا الهالينا كافر عذبه ألا بما فعذابه ولم يغفر له كما ألا بذي قاف الثاني أي ولا ما تنزل أيها القرآن يقول جوا ومن ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا وعد الله المنافقين والمنافقات والمشركين منين والمشركين هكذا وعد الله المنافقين وعد الله ال- آه، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدا فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مهين a ayoyi da yawa burjik a cikin alqur'ani ga sunan Allah ta'ala ya nuna mana cewa lallai innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin ayoyi da yawa a qur'ani sun zo sun yi mana bayani dangane da wannan Allah ta'ala ya sa da dace to jama'a kun wanda koyi da Allah yana kafiri to kai tsaye wannan mutumin mutoyi kuma babu ran da zai zai zama khalidan mukhalladan zai dawama dawama har ta abada Allah ta'ala ka tsare mu daga wuta Allah kuma ka tsare mana imanin mu ga barin shirka da kai to jama'a kun sai mas'ala ta 41 malam yace wa rajulu haqqun ala man zana وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون wannan nan matsaloli kuma daga na ɗaya na arba'in da ɗaya zuwa na arba'in da uku kuma ana haɗa su wuri guda saboda alaƙa da suke da shi da juna إمام أحمد بن سوى والرجم حق على من زنا وقد أحسن جيتوا حقي لي akan dukkanin wanda ya zina alhalin bayan ya yi aure bayan mutum ya riga ya yi aure ya zama bazawari to daga lokacin da ya auren nan idan ya yi zina haƙƙi ne a jefe shi idan aka kama shi idza tarafa idan shi da kanshi ya wuce yayi zina to anan za a masa hukuma ta hanyar jefewa aw qamat alayhi bayyina ko kuma aka samu shaidu waɗanda suka tabbatar da cewa sun ganshi kirmi ya taɓarya suna zunubi da wata mace jama'a an gane wannan ko idan aka samu wannan nan ma za a jefe فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة كبر النبي صلى الله عليه وسلم يا جيتي أغامي يا جيتي واني معي بكم واتي فأنكر معي دواني ba san ta ba ko ta shige na'am ماعز لقماء الغامدية في ماعز شنو نمجي وندا يزنا نمجي akwai kuma al-ghamidiyya ita kuma ita ce mace wacce ta wuce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne ina fata an gane dukkan waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an jefe an gane ko sai malin yace faqad rajama rasulullahi صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ياجي في متعني أزام الإنسان وقد رجمت الأئمة الراشدين شو قبلن لما سريو أبو بكر دا عمر دا عثمان دا علي ألا يقارى مثل جاسو بك شو ما تنجي في أزام الإنسان wannan ɗaya ce daga cikin aƙidu na ahlus sunna wal jama'a cewa dukkanin mutumin da aka kama shi da laifin yayi zina a bayan ya taɓa yin aure to ka'ida shi ne kace shi za a yi wannan ko ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa la yahillu damu ri'in muslimin illa li ihda thalathin jinin mutum musulmi mumini baya taɓa halatta sai dai ɗayan abubuwa guda uku sai man wa'ala ce as-sayyibu zani bazawari mazinaci mutumin da ya aure sai ya yi zina shi ne na farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wannan hadisi ne wan nafsu bin nafs wanda kuma ya kashe wata rai shi ma an za a kashe shi wattariku li dinihi da kuma wanda ya bar addininsa wanda ya rida ya bar addininsa to nan shi ma za a kasa kaulan wahida shine al-mufariqu lil jama'a wanda ya rabu da jama'ansa kamar tafsiri ne ba kuma ƙayi bane akan waɗansu guda uku an gane ko shine mutumin da ya bar jama'ansa ya koma wani addinin daban ba na musulunci ba to kun ga anan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan hukunci amma kada mu manta cewa a farkon lokaci wannan ayar tana nan a cikin alqur'ani ta ne ta jifa sai dai daga baya kuma an soke tilawarta amma kuma hukuncinta yana nan a wanzu har zuwa ran tasar kiyama hukuncinta zai ci gaba da wanzuwa har zuwa ran tasar kiyama da dukkanin wanda aka kama shi yayi zina ba gawari mazina jama an gane wannan ko kuma wannan shine hukuncin da Allah ta'ala ya sauka a littafin at-taura wacce Allah ta'ala bai yahudawa ta hanyar annabi Musa alaihi salam haka nan wannan hukuncin ɗaya ne a cikin littafin injila wanda Allah ta'ala ya bai ya sauka da shi ga kiristoci ta hanyar wani annabi Isa alaihi salam hukuncin dukkanin wanda ya zina a cikin waɗannan littafan guda uku gaba ɗayansu shi ne aka fi shi ya sa a ƙarƙashin ayar da ta zo a cikin kusa Ali Imran in a wannan alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun a ƙarƙashin wannan ayar malaman tafsiri sun kawo wata qadiya ta faru zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an kama wasu mazinata ne guda biyu sun yi aure sun yi zina sai aka rubuta littafin a taura suka zo kace wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai mai hukunci da littafin mu menene hukuncin Allah game da dukkanin wanda yayi zina alhali yayi aure manzon Allah ya ce ku zo ku zo littafin ku muku hukunci da shi sun je sun dauko littafin a taura da suka zo da shi kuma sai aka sa ana karantawa sai wani sai aka zo daidai kan ayar da suke magana akan rajulu sai wani ya sa ya danne wajen rajulu din sai don to rashin ma'ana a ji tausayin su a tausaya musu ba a yi ba ba a jefe su ba ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tun kuɗi hannun wannan bai huda kawai sai ga shi ya buɗe sai ga shi an ce jifa ne manzo Allah ya ku jefe wannan shine hukuncin da Allah ta'ala ya saka a littafin at-taura shine kuma hukuncin da Allah ta'ala ya saukar a linjila ya kuma dace da abin da Allah ta'ala ya tabbatar a cikin wannan risala ta Qur'ani mai girma wacce Allah ta'ala ya saukar da ita ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam sai dai kamar yadda muka faɗi an soke tilawarta amma hukuncin ta yana nan har zuwa ran ƙarshen kiyama domin a ayoyin ƙur'ani mai girma idan ka zo babin annafsu yin ulumin ƙur'an akwai dama na shiƙatu tilawat wal hukum akwai ayar da an goge tilawarta an kuma share hukuncinta akwai na shiƙatu hukumi baƙiyatu tilawa akwai ayar da an soke hukuncinta amma kuma tilawanta yana nan ana karanta ta cikin ƙur'ani mai girma akwai kuma ayar da nasikhatu tilawa baqiyatul hukm wacce an sare tilawarta amma hukuncin ta yana nan to wannan tana daga cikin ayar da an sare ne ne an sare tilawarta amma hukuncin ta yana nan a cikin musulunci kamar yadda Umar bin Khattab Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi jaje cewa inna Allah ba'atha Muhammadan lalle Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad bil haqqi da gaskiya wa anzala alayhi alkitab ya kuma saukar masa littafin alqur'ani wa kana mimma unzila alayhi yana daga cikin abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ayatul rajul ayat da ke magana akan jifa dangane da maza namiji da mace wanda suka taɓa yin aure qara'naha Umar bin Khattab yace wallahi mun karanta wannan ayoyi wa hafiznaha mun kuma haddace waɗannan ayoyi wa wa'aynaha mun kuma kiyaye waɗannan ayoyi wa aqadnaha mun karɓi waɗannan ayoyi kuma daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya je su wa rajamna ba'dahu mu ma a bayan sa mun je su duk wanda muka kama da nufin zina namiji ne ko mace fa akhsha an ya'ti qa'ilun yaqul kuma dan khattab yace amma ina jin tsoron kada wani mai magana ya zo ya ce innana la najidu ar-rajmu fil qur'ani fayudillu bi tarki fariidatin min fara'idillahi nazalat fil qur'an yake cewa ina jin tsoron kada wani ya zo ya ce mu ba mu ga wannan ayan ba a cikin qur'ani sai ya kata ta hanyar barin wata wani wajibi daga cikin abin da Allah ta'ala ya wajabta wanda kuma ya riga ya saukar da wannan hukuncin a cikin Qur'ani da Sunna an gane wannan ko yawwa sannan kuma qala sannan yace wa haddu zani rajulan aw imra'a ar-rajul hukuncin namiji ko mace wanda yayi aure idan aka sade su to su ne shine sai a jefe su إذا كان هناك إقرار أو بينة أو كان الأبد إذا يزما أقي تبر معنى أن كما تنسيب كارا أو الأبد ko kuma ka samu akwai ciki wanda ya shiga mace ce an san tafi ruwa a gida ko kuma a'a ta yi auren sai mijin ya rasu bayan rasu su ba ta shi lafiya lafiya sai daga baya aka waye gari aka gina to cikin nan yayi kansa ne na'am dole akwai wanda yayi shi to kaga wani yayin sai tambaye ka wa yayi wannan ciki in kace da kai me za a yi mata ko ba ta kuma da kai ba me za a yi jiki ta za a yi so wannan akwai karina karara da jini cewa ne ni kai zina tunda dai ba miji to wa ya kwanta da ita tunda bayan ta yi wata hudu da kwana goma babu ciki ila ma ta yi shekara ɗaya ta yi shekara biyu ba tare da miji ba ranar kawai sai aka ware ga aka gaida ciki to kaga a nan za mata hukunci mere hukunci a rajul na'am an wanke ta daga aiki ne karfi mu karanta a baya an wanke ta daga wannan zunubin da ta aikata ana sa rai Allah ta'ala zai gafarta mata jama'a an gano wannan ko alaikum salam نعم نعم تقدر تقول نعم نعم a'a rabin zatin da shi ne wani yare ne a Qur'ani yake amfani da shi dangane da mutumin da ya aure haka ne ko to ka'ida shi ne wane ne ta fasara Qur'ani manzo Allah ke fasara da kuma abin da sahabban su ga ya aikata a tafi sai mu ce to ai ba mu bukatar fasara ka Allah jiriya ka yi hakuri mu koma cikin da take gani menene manzo Allah ya fasara waɗannan ayoyi da shi an ce al-shaykhu was-shaykhatu ka san dai ba za a kira karamin yaro a mutan al-shaykhu ba haka nan ba za a kira yarinya wacce ba ta ɗaya aure ne mazan ne ba shaykhatu ba al-shaykhu was-shaykhatu idza zanaya farjimuhum al-batta farjimuhum al-batta ana kana min Allah an gane ku to sai a tabe to ya manzo Allah ya ta'ala da wannan ayoyi ya sahabban suka yi ayyati alaikum bi sunnati sai mu duba sunnan farko me yayi na biyu wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di da kuma dan khattab ya fara faqad rajama rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu kenan ina fata an gani ai zahiriya yau sai aka yi ta ne idan ba ne idan babu nafsi idan kadin yana tawili al-batil to babu nafsi amma idan ya zanto akwai nafsi tsara babu yadda za a cikin sami ko ya yi sami za a kama ka fahimta ko shi yasa ake son karatun idan kai karatu za ka sani amma maka karatu wani sai zai ɓatar da kai a banza cikin sauƙi wani jahili ne hikima sai su to ai kaman ai kaman kaza ne to ai a a kaman kaza in aka kaza ai kaza ne ina fata an gane sai da ana ta maka wasu kamila amma kowane ne ya kawo maka abu kace a yanzu ayan da ka fasara na Qur'ani waye magabacin ka ka fasara ta ya manzo Allah ya fasara ya sabban suka fahimta suka yi aiki ya ta yi ayyukan suka biyo bayan suka fahimci waɗannan ayoyi na suka aiki da shi wannan shi ne tsari kaga in shi ma gaskiya yake so ba zai fi ban kanin waɗannan amma kuma in me san dama fatacce ne ko ne sun fatar ne to kaga ba zai maka biyayya ba zai fara jidali wa idza qasama fajara idan aka hukuma da shi aka yi jayayya sai fari sai wuce iyaka ya ki karɓan gaskiya wanda yana da cikin alamomi ne alamomin munafiki Allah ta'ala ya sani to idan aka samu irin wannan yanayin idan aka samu goma ta yi zuwa misali ya kama suna da nan tabbas amma kuma to duba su kawo da hudu ba ba su ga uku ba da shi ya zan gida nawa to yanzu ko ne za a yi kenan shin za a yi wa mazina ta hukunci ko ko su ne hukunci ne dawo kansu su ke ne hukunci ya dawo kansu ne eh idan suka je wajen alƙali suka ce ai an kama ya kai ce ya kama aka ce na jirinka aka kawo ɗaya ya ce ya gani shi ne ta ƙarya aka kawo na biyu ce ya gani shi ne ta ƙarya aka kawo na uku ce a na dai shi zo na kayan su lokacin dai tsirara amma dai ban samu shi ne ta ƙarya ba shaidu sun shiga yanzu ne za a yi waɗanda wannan shaidu bulala tamanin kama shi suka yi wannan shi ne abin da shari'a mutum yake ta yanki a'a kowa tamanin za a yi masa karan kansa tam ai ba wai kalabin za a raba ba sharing ake yi ba ta fahimta kowa tamanin tamanin za a raba na'am kwarai da gaske ai a musulunci yayin da gaba na ka wani aiki sai zan baka da shirin da za su ke fita in su kai wani alƙali sai ka fa bakin ka shiru kai kun baka gani ba kawai shine hukuncin ka da kuma za ka je ya ga ma ka ganci da gaske ya ce maka amma shi bai yi ba in ya kai ka tsara ko kuma kai ne ka mutu yanki maka hukunci ya maka bulala saboda ka bata mutum na zai dukkanin waɗannan ana yin su ne don fa a bar mutum kariya kariya game da mutuncinsa kariya game da addininsa ko ya samu ya tuba ya dina wannan laifin da yake ina fata an gane domin ba abin da ake so wai a kawo ka a kawo kai nan ba a in ko kawo ne ka kuma ka dina zulubin gaba daya zama an gane wannan ko tunda Allah ta'ala ya ce wa ila wala ja'u alaihi bi arba'ati shuhada me yasa ba su zo da shaidu guda hudu ba kansa fa in lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika inda Allah humul kadhibun in ko ba su zo da shaidu ba to waɗannan a wurin Allah su ne makayyata shike nan ba da duhu sai kai hakuri ko da zo shi aka kai munan aiki wanda ya kamata a masa haji sai kaga babu wanda zaka iya za ku iya samun shedu gaba ɗaya shedu su fita sai kai hakuri kai gumi da bakin ka kar kuma kaje ka ba da labari a yaran nan ma na ga wani abin da kaza yana kaza nan kuma idan yaje kai ko na alƙalin man sai amma bulala 80 za a yi ma ba su sauki jama'a an gane wannan ko
idan mutum ya ganki ya san ya gan a lokacin shi kuma sai su fate shi da wa'azi ya yi daidai ana ya yi liman ai ma wajibi ne idan nan uwan kai bukaci ne suna kai maka ba wai sai ya zo ya ce maka kuma na ji da Allah ibn nasiha ba ma'ana sai ya aikata wani aiki na rashin kyautawa a gaban ka wajibi ne akan ka ka kira shi wani kamar kai kana aikata wannan abu ai bai kamata ba da mutuncinka da kaza da kaza ina fata an gane ta hanyar da ta dace da wa'azi mai kyau daga ne take ce da Allah ka ji tsoron Allah ka daina wannan kaga ukuba wanda yayi wannan fa Allah zai yi ne kaza zai ne kaza zai ne kaza kaga daga nan in aka yi sa'a daga ranar ya tuba ke Allah ta'ala ya dace da to ka'ida ce fannin dai kamar da muka sani ba za a yi ba sai an yi ne ni sai an samu shiri guda nawa guda hudu da wanda ya gani da shiri guda nawa sun zama nawa an gane wannan ku yau to wannan kun ga sabanin menene sabanin shaidan barawo ne ko ko ɗaya ne ɗaya da shaidan barawo sai a kan wani mutum ga shirin ya ɗauko kaya yana bala'in juna ku tare ku tare jama'a barawo ne sai ya tsaya ce a wannan abin tsinta ne ya ƙofar gidansa sai na gina jina bara bara saboda kada zo abin sai aka yi kusa na gudu amma ga kayan ka inda ka ce naka ne nan jama'a za ka wannan maka haji cewa bara wani Allah ya ga ajiyari to a nan ba wanda ya sai ya kulki cewa shi bara wani sai dai alƙali zai amfani al'amuka zai amfani da alƙawari zai amfani da tseren abin da ya gani za a iya amfani da wani dalili ko wata shaida da cewa eh wannan sata yayi sai a masa hajji ina fata an gani eh amma ba ko in sata ba za a masa hajji ina fata an gani kamar mutum ne ya kaga da hula ga wata kuma ya rike a hannunsa wani yana bin shi yana jama'a ya sace min hula ina ƙarya ne ba na shi bane shi kuma yana gudu sai aka kama sa kasa malam za ka sace min hula sai ta shi ba sata yayi ba wannan hula ɗin suke yi kuma yana nufin ma ya fara tafiya ne sai kuma ya gani ta fara mai wannan kaga wani shi ne in da zai kita shi kuma hular sai ya ce a yanzu a je a nemo su ne wani ka san wanda wannan hular eh ka san wanda wannan hular eh ya ce ta ai wannan mutum ba taɓa ganin guda hula ba saboda haka wannan hular ke saka kai a yana kaji sai ce sai maka kurji da cewa a je a yi masa abu in ya kai na wanda za a yi masa bulala ya yi masa bulala ta gida domin akwai ya inda bai kai ba inda kai mene ba yawwa amma idan ya kai misali ba za a yanke masa hannu ina fata an gani wani al'amari ne malam bisu wanda in aka zo ana kan cutar kabiliyar ba sai ka sa ya tsaye da gaske wani abu ne wanda baka taɓa jin shi ba ko kai kana ganin ma abin da gajiya ya faru zai jin samu kuma makarantu Allah ta'ala ya saka wasu alkhairi to jama'a kun da kuma za a samu bawa wanda ya aure aure irin na shari'a sai kuma ka same shi yayi zina to za a yi masa hukuncin kisa hukuncin jefewa na'am me yasa
dalilin da yasa saboda shi ba cikakke bane a wannan lokacin yana yana karkashin yana karkashin bauta ne abinda za a yi shi ne za a miki hukunci ne na rabi na rabin mutum rabin mutum kuma a nan hukuncin sa shine babu wani hukunci na rabin kisa da za a yi hukuncin ya koma kan wancan bulala ɗari ne kawai bulala ɗari da ya ɗari sun da ba rabin kisa
kun yarda kun yarda na ban ji ba kun sallama amma ko fa ya ce guda ɗari za a masa to to amma bulala fa bulala kana da aya to ai ya ce guda ɗari za a masa to nisfu ma ala mumkana min azab idan idan za a mai hudu da nan bulan da zai fito eh fa idza ukhtinna fa in atayna fahishatin فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم نعم نعم ولا لا لا لا خمسين كسل ما
nisfin da aka ce ba nisfin da nisfin da ke cikin can fa nisfin ne fa ne kisa alaji yana magana na'am to me nisfin din kisa eh نعم نعم to gaskiya alayya ya gaskiya anan ya kai anan ya kai da man nabi alayya ya kai da man nabi lalle kam bulala mu zai masa li anna al-qatla la yatanaffa ba ay rabbika wa la ba ay to kuma za mu ko kuntu zina fa alayhin nisfu ma al qanati min al-azab kinan zalim ila bulala mu zai masa an gane wannan shi ne abin da ya tabbata a sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a an gane wannan ko Allah ta'ala ya sanya mu ya samu dace mun gama da wannan matsala kenan idan ya daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a idan aka kama namiji mufani wanda yayi aure aka kama shi da laifi yayi zina karara da shedu za a yi ne za a jefe idan kuma shi da kai ya zo yace yayi nan kuma za a yi masa mene ana bukatar shaidu babu duk wanda ya zo ya yi ikirafi da kanshi ya yi ikirarin cewa ya aikata to jama'a wannan ba maganar su sauki kawai za a gani a je a yi mene a jefe ina fata an gane har lokacin da aka je aka je aka je ga familiya wani ya zo yana magana ya ce o ta yanzu an jefe ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ai wannan matar da kake gani kayi wani irin tuba wanda da za a raba wa mutanen Madina kasaf wannan kuma ta ishe na fata an gane ma'ana ta tuba zuwa ga Allah wannan jifan da aka yi masa ta yi tuban da inda za a raba wa mutanen garin Madina gaba ɗaya wannan tuban ta ishe su gaba ɗaya ina fata an gane wanda yake nan kusa kafara ne dangane da wannan laifi za ka same su Allah ta'ala ya tabbata matsala ta gaba الرابعة والأربعون ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما مسألة أربعين لهدوء إمام أحمد بن سلمان ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسلم ليسوا في خير كتير صحابا أن محمد صلى الله عليه وسلم يسوا في ينا قوقر يرجي مثل درجة أو أبغضه كوكما يكي بابارك يجينا كنسا أرنسا بحدث كان منه سبو دوانا أيكي دوانا صحابي أيكتا aw zakara masawi'ahu ko ko yake yawan ambatan wasu kusafurai wasu munanan ayyuka da shi sahabin ya aikata a zamanin sa kana mubtadi'an wannan mutumin dan bid'a ne jama'a an gane ko duk wanda ka ganshi yana zaki sahabban annabi ko yana gaba da su ko yana faɗin laifukan su to wannan mutumin dan bid'a ne zai fita daga cikin bid'a ne kadai hatta ya tarahama alaihim jami'a haske ya ce Allah ya ji kansu gaba daya daga wannan lokacin za a yi sai in bida amma ya halatta duk wanda kaga gaishe yana zagi sahabban annabi ko yana gaba da su ko yana faɗin munanan maganganu a kansu dangane da wani abu da suka yi a zamanin su to wannan mutumin kan bid'a ne hatta ya tarahama alaihim haske ya roƙa musu rahama a wurin Allah madaukakin gaba ɗayan ويكون قلبه له سليما kuma har sai zuciyarsu ta zanto fes game da sahabban nan gaba ɗayansu a jumlace wannan matsala ce mai matsalar muhimmanci wanda a baya mun tattauna wata matsala makamantar wannan ko a baya mun tattauna wata matsala kamar wannan wanda yake mana magana akan darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan aka waye gari an samu mutum yana kokarin sauye daraja sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana ambatan musulunci saboda wani abu da aikata a lokacin rayuwarsu musamman ma wa'in za ka samu masu wasa da addini jahilai ba ma jahilan ba zunzu unkugurin jahilai za ka samu a yau shine masu yin wannan aiki wanda ake rudarsu ta hanyar jin irin wannan mummunar hanya to dukkanin wanda ya zo ya yi wasa da darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a nan yana wasa ne da aƙida irin ta musulunci an gane wannan ko domin dukkanin mutumin da ya zagi sahabban annabi kamar ya zagi annabi ba ba ma kama kai tsaye yana zagi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama abin da yake nuna annabi ne Allah ta'ala ya aiko shi wanda shi ne na afdalu khalqillah ahsanu khalqillah ahsanuhum khuluqan komi shi ne nan mafi daraja a wurin Allah sai kake son kamar cewa to ai abu kan su mutanen banza ne kamar daga mai kaza sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza ma'ana kana son ka nuna cewa manzon Allah ma bai bai fage sai ma bai fage ba duk saƙon da Allah ya baki nan shekarun da ya yi guda nawa guda ashirin da ɗaya yana karantarwa yana kira zuwa ga Allah gaba ɗaya sun tafi a banza manzo Allah wahalar banza ya ta bai bai wannan da awar da ya gaba ɗaya da kuɗi na masa komai ba abin da yake kamar shi jama'a dan Allah mutum zai wannan eh idan ka ci karar mazhabin ahlul bait ne da karar mazhabin ahlul bait dan Allah da ahlul bait da sauran sahabban manzon Allah wanda suka je yaki suka daga musulunci nan yau aka ji shi a duniya dan Allah so ka fiya eh sauran sahabbai suka fiya ko ahlul bait ne suka fiya a wannan lokacin sahabbai su fiya ko ko ahlul bait din ba ka ji ana ambato sauran ko ana ambatowa ka taba wani ya ambato Ali Ja'far ka taɓa zuwa yana ambata su Abdullahi dan Abbas a matsayin ahalin gaiki ko ko an cire shi turjumanin Qur'an an cire shi ko ko yana ciki yana ciki amma ka taɓa jin wani yana ce Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yana ta ihu ka taɓa jin wani zama an taɓa ji ba taɓa ji ba ba taɓa jin Hamza bin Abdul Muttalib ba taɓa ji ba ko wani ya taɓa jin wani ya magana ta Hamza ko ya zo yana baƙin ciki a kan kashe hankali na abu mai ba taɓa ji ba wanda ga abbas da hamza bin abu mai da ja'afar sun fi kowa kusanci da manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun fito daga wajen wane ne ubansu guda ɗaya ne jama'a ko ba haka bane uban iyayensu ɗaya ne su yayyin babansu ne yayin baban manzon Allah ne babban niki ne amma ka taɓa jin wani na ambatan sai na cewa a ka aiwa ne kaza kaza kaza ba ma ka taɓa ji ana ambatan waɗannan in za gane abin musida ce an zaɓe wasu ne daga ciki a cikin ma waɗanda Fatima ta haifa Allah ta'ala ya ƙara mata yadda sai ya zamto kuma a nan ɗin ma kuma an zaɓi ɗaya an aje ɗaya eh an zaɓi ɗaya an aje ɗaya ba ka taɓa ji ana kiran alhassan wanda malaman duniya gaba ɗaya sun yi tare a kan cewa alhassan ya faɗa cikin daraja ina fata an gane shi manzo Allah ne faɗa ya zo yana wucewa ya kalle shi ce inna bi hada sayyi lalle wannan din na wasu gaba ne kuma ina sa rai Allah madaukakin sarki zai sanya shi ya zanto shi ne dalilin haɗuwan kan al'ummar musulmi yayin da suka samu faɗa a tsakanin yayi ko da ba bayan rasuwan mahaifinsa Ali bin Abi Talib Hussein aka ba shugabanci da jagoranci ko kuwa Hassan aka ba tsakanin su waye babba Al-Hassan aka riga haihuwa sannan aka haifuwa ne Al-Hussein shi ya je wajen Muawiya ya je nika Muawiya ne ko kullum mulkin yake Muawiya ka cigaba da wannan mulkin al'amarin ne tun al'amarin ya zama yin jima ni ba na so gashi nan kai ka cigaba da wannan shugabanci ne ya nika Muawiya radiyallahu anhu ya zo ya ci gaba da wannan shugabanci to saboda wannan abin da ya yi shi ma kai suna da kike munafiki to idan Allah ka san irin wannan mummuna al'amari ka dauki kani ka bar wa
ita mata ta dalilin mata shi kan shi kuke ne suke son saboda kai ta yar gidan sarkin Farisa ne na wannan lokaci shi yasa ai kuke to ka gani ban ma bukan matan ba mu dauki ma zallan su din zallan su din kawai ma a haka na fata an gane da haka jama'a wajibi ne a matsayin ka na musulmi duk musulmi sai dai ba musulmi ba amma duk musulmi bai dace a gare shi ba a ji magana daga bakin shi yana kokarin kauye wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa dalilin kwaya ɗaya da ya siyar inda za a tara dukiyar duk duniyar nan wallahi ba ta kai darajar dabino kwaya ɗaya sahabin manzon Allah ya siyar domin addini ya ci gaba wallahi tallahi bai kai ba in za a tara dukiyar duk duniyar nan bai kai darajar dabino kwaya ɗaya da sahabin manzon Allah ya siyar ba a zamanin sa mun yi tsire shi sabai ba a kule bane aqidan mu ta ahlus sunna cewa da Allah ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka dunkule su gaba ɗayan su su zama asumai amma a ɗaiɗaikun su ba menene ba ba ma asumai bane dan haka ko da sun aikata wani mummunan aiki a zamanin su ai Allah ma ya faɗa ko akwai wanda suka aikata wani aikin kyakkyawa wani wani gefen kuma sun aikata mummuna Allah ta'ala yake kuma ana faran Allah ta'ala zai gafarta musu kuma ya gafarta musu ko ba haka bane to irin waɗannan abubuwan su ne za a za a duba a gani shin sahabban nan wani ne tarbiyyar su manzon Allah ne Allah ya yi alƙawarin cewa ya kare kowane sahabi ga barin aikata kuskure a lokacin rayuwar shi amma Allah ya gafarta musu ko bai gafarta musu ba ya maka alƙawarin aljanna ko maka alƙawarin aljanna ba to kuma kai waye yau da za ka muka ce wani yayi ne dinka ka kusa masa gudala an maka haji ko an maka wani abu ai hukuncin Allah shi ne idan yayi hukunci wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmi idan Allah yayi hukunci babu wanda yake yawar wannan hukuncin Allah kai a yau dan ka zo tukururu da kai baka san komai ba jahili kuka wallahi babu wanda zai kalle ta najasa ma da kai domin dukkanin mai zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a kalle shi ma ka gani kalle shi karan kai ka gani wani irin mutum ne wani irin mutum ne in ga ana zagin sabon annabi ko ana ƙoƙarin cin mutuncin su to sai dai an koma addinin musulunci sai dai Abdullahi sai dai addinin sabaiya na Abdullahi dan saba idan Abdullahi dan saba ne to wannan sabbin yadda dama shi aikin shi ne zagi sabon annabi wannan shi ne gaskiya jama'a aqida ce ta ahlus sunna kuma wajibi ne mu rika wannan mu yi ma mutane bayani dangane da aqidar mu shine nan dukkanin wanda ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yake kokarin yin gaba da su ko yake kokarin cin mutuncin su to wannan mutumin dan bid'a ne ko sai ka babu dan bid'a ne kamar yadda Imam Ahmad bin Hanbal ya faɗi a nan ba ma sa su daga cikin ware daga cikin ahalus sunna amma saboda rashin kunya sai wani dan goma sha biyu sai kalle ka ce maka ai su ne ahalus sunna a ina ta yaya za ku zama an nala kuma sunna ta yaya za ku zama yan sunna ta yaya ba zai taɓa yiwuwa ba jama'a don haka jama'a sahabban nan wajibi ne mu girmama su kamar yadda Allah ta'ala ya girmama su wajibi ne ba su daraja kamar yadda Allah ta'ala da manzon sa ya ba su daraja kuma mun yi bayani a baya dangai da fallan sahabbai tsori tsori tsori tsori kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa wajibi ne kowa ya imani da wannan wanda kuma ya san hukuncin zage sahabbai ya zage su ya ci mutuncin su ya yi musu duk abin da ya jama'a wannan mutumin ana masa hukunci da munafiki kenan ana masa hukunci da kafirci wanda kuma bai sani ba jahili ne kuɗi ƙarin jaye su ne shi ma an fito ne fa ana ta ihuwa suke a la ilaha illallah ana huzaini ya ya huzaini ana ta irin waɗannan to wannan ba za ka masa hukunci da me ba kafir sai dai ka masa hukunci da mene bid'a sai dai ka ce wani dan bid'a ne ba za ka ce wani kafiri bane dan haka ba ma kafirta kowa dangane da wannan matsalar amma duk mutumin da yake da gangar bayan manzon Allah ya faɗa man sabba ashabi fa alayhi la'natullah wal malaikati wan nas ajma'in to mu mun kire ya albarka mu ce Allah ya tsine ne albarka manzon Allah ne faɗa tsinuwar Allah ta tabbata kai da ta mala'iku da ta mutane gaba daya wanda ya sani yana yi da gangar ko shakka babu wannan ma ba za mu ɗaga ne ƙafa ba kowane ne shi kuwa da haka jama'a imamu maliki ke fatan cewa duk mutumin da ka ganshi yana yawan fatan ne wani sahabi yana kokarin dan cin mutuncin shi yana fatan ne fakan shi to wannan mutumin kafiri ne me yasa saboda Allah ta'ala ya ce yughayyiru bihim al-kuffar saboda kafirai su suna jin haushi duk duk wanda ke da haushi sahabban annabi kwaya daya to wannan mutumin kafiri ne dan qur'ani ne fara yughayyiru bihim al-kuffar ko da ko yana kalmar shahada ko da ko yana sallah dan wani zai dauka cewa to ai suna cewa la ilaha illallah ai kuma suna sallah ai suna yin kaza munafiqan zamanin manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam ai suna sallah amma Allah ta'ala ya faɗa maka wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa hum qutala wa la yunfiquna illa hum karihuna suna sallan suna ciyarwa suna komi amma duk da Allah ya ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum huwa auladuhum ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون إلا إذا كفر الدنيا خسر الدنيا والآخرة خسر الدنيا والآخرة إنا أنصارين أنت كان الأشياء إنه مسلمين كان أجر مسلمين أما هم كافر المسلمين كما بخير الله إنا لكم من domin duk wanda ba zai yana yawo yana mana wallahi tallahi in za ka fa kashi ɗari kashi ɗaya ne kawai suke da ilimin abin da suke amma kashi ɗaya kan duk jahili ne illa iya ta aje a rubuta wani abu a jarida a ji a rubuta wani abu a kasida a rubuta wani abu a wani ɗan littafi an fasara da hausa a zuwa ta karanta ana kan ka ta ai kaji ai kaji kaza ai kaji kaza haka jama'a wannan shine gaskiyar bincike imamu ahmad ya mana bayani a nan amma kamar yadda muka karanta a baya Rabi' bin Hadi al-Madkhali ya mana bayani a baya cewa dukkanin mutumin da ke zagin sabon manzon Allah da gangar ya san cewa haramun ne a zage ku Allah ya riga ya dauka darajar ku sai yake zage da cin mutunci da gangar to wannan mutumin kafiri ne kai tsaye za ku ga mutumin kafiri ko a mai kunci da munafiki cewa munafiki ne zindiki ne ma'ana zindiki mutumin da ke boye kafirci ya bayyana imani a fili jama'a an gane wannan ko to wannan shine abin da Imam Ahmad ya faɗa mana wa man yantaqatu ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam dukkanin mutumin da ya ci mutuncin daya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam aw abghadahu ko kuma yake kinsa bi hadathin kana min saboda wani aiki da ya aikata أو ذكر مساوئه ويكي أنبتا ولمهونا أي كذا كان مبتدعا ومن يغم البدع حتى يترحم عليهم جميعا حتى يجبن سجبادا حتى يجي ألا يجبن سجبادا ويكون قلبه له سالما سليما حتى يجوز تجارا فوقت كما تحبان وسنيدا ومولي أما مكتر أبدا سورا كذا وهر إلى جانا أمد عنواني a matsayin ɗan bid'a Allah ta'ala ya tsare mana imani ko jama'a kuma wannan shine abin da Imam Ahmad bin Muhammad bin Muhammad ya faɗa mana akan wannan shi mas'ala ta karshe wanda akan ta zamu tsaya insha Allah ta'ala yake cewa wan nifaqu huwa al-kufr mas'ala ta 40 na 45 ko wan nifaqu huwa al-kufr shi munafiki shine kafirci أن يكفر بالله ويعبد غيره شيني مدينة كافر سوى الله يموت ونسى ويظهر الإسلام في العلانية يرك بين مسلم في أدين مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتن كثير المنافقين في أزاما من الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم دفت النساء صلى الله عليه وسلم ليس سوى ثلاث أبو بوا أكو من كن فيه فهو منافق ذكا وندي أتفاليس لكيا لكتم وإن يجوز منافقين إن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر dukkanin waɗannan abubuwan guda uku suna ka samu sun fi to munafiki ne hada ala taqlid an faɗi wannan ne a fuskan tsanantawa a fuskan kautatawa da dukkanin wanda ya ke irin waɗannan ɗabi'u ɗin narwiha kama za'at muna ruwaito waɗannan hadisan ne kamar yadda suka zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wala nufassiruha ba ma fassara su mu ce ai mutum ba ba kafiri bane ko da yayi kaza ai mutum ba kafiri ba ma fassara in ji na Muhammad an gane wannan ko yau وقوله دفعت ليك سوى لا ترجعوا بعدي كفارا kada ku koma a bayana ku zamto kafirai bullalan badattu yadribu ba'dukum riqaba ba'din sashin ku na sarubin sashi wa mithlu da kuma kutan kusan fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam idza altaqa almusliman bi sayfayhima falqatil wal maqtul fi an-nar idan musulmai biyu suka haɗu da takubbansu za su yaƙi juna falqatilu wal maqtulu fil nar wanda aka kashe da wanda ya kashe da wanda aka kashe dukan su mutane wa mithlu da kwatan kwatan fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kufrun fada da shi kuma kafirci ne ومثل من قال لأخيه da kwatan kasun wanda yake wa dan uwansa ya kafir ya kai kafiri faqad ba'a biha ahaduhuma to lalle tabbas wannan kalmar ta kafiri ta fada kan da yake imma dai wanda ka ce shi kafirin kafiri ne da gaske ko kuma in ba bai fada ba to wannan kalmar ta dawo kan daya daga cikin wanda ya fada din an gane wannan ko wa mithlu da kwatan kwacin farin da yake cewa kufrun billahi tabarru'un min nasabi bikafin cewa Allah madaukakin sarki to barranta ne daga dukkanin wata alaka dukkanin wata nasaba wa in dabba ko da ko kafirci yayi karan ko mai dan antin kafirci to barranta ne daga nasaba ba kai ba shi ko uwan ku ɗaya uban ku ɗaya Allah ya riga ya tsaga ya raba daga yau ka zama maƙiyinsa shi ma ya zama maƙiyinsa Allah ta'ala shi ne dafa wannan gaban kai ba ka tuki ba ina fata an gane waɗannan hadisai Imam Ahmad ya koro mana su anan ne saboda ya tabbatar mana da cewa wajibi ne mu rika miƙa wuya don gane irin wannan nasoshi na shari'a na farko faɗin da yake cewa wal nifaqu huwa al-kufr munafiki shine kafirci eh munafiki da ma shine kafirci shine an yakfura billah mutum ya kafirce wa Allah ويعبد غيره يبوسا وليسا ويظهر الإسلام سيبين مسلمتي في العلانية أثيري مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقص من أسكن في عزام من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم domin jama'a munafiki zai iya zama ta fuska biyu ko da ya kafirce wa Allah to ka'ida ba sai ya bauta wa Allah ba ina fata an gani ya bauta wa Allah bai bauta wa Allah ba duka ɗaya ne ya na matsayin ne ne na munafiki munafiki kuma mai irin ne su da mutum daga mene daga musulunci ina fata an gani yau dan haka da yawa daga cikin mutane ma za ka wani ya zai maka ai mu mu ne ahlus sunna a hai kuma dan bid'a ne abubuwan ma da yake aikatawa kuma na kafirci ne ta yaya za ka ɗaga shi wannan ahlus sunna ne ga shi da yayi imani da Allah a baki ya ce yayi imani da manzon Allah a baki amma ya dinga zama muka yi wani shi Allah yana son amma wani aiki ne ai kuma ai in kana son aiki ne kyau ka je ka samu dan saurayin garbi za ka ga aiki ina fata an gani za ka ga aiki wai kuma wani ne saba da kuɗi ban kawai kuɗi za ka ga yana fiye ta maka aiki in tsari ne ma zai maka amma me zai yi amma in ya ko ne ce maka ba ai akwai wasu ma musulmi ne ba in ba mu ba haka ake gani har kuma zai cigaba da faɗi ina fata an gane bai san cewa ya riga ya ne ba ya riga ya bar musulunci ne manzon Allah ya ce man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya je wajen dan duba ko ya je wajen boka kuma ya yarda da abin da ya faɗa masa haƙiƙa wannan ya tafi cewa abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to jama'a kun kai tsaye wannan shi ne kawai an gane wannan ko wajen ku sai mutumin da zaka ta gani kuma kullum idan aka zo ana wani aiki na addini ko wani abu na cin gaban addini ya zo za ka ji kuma kullum Allah Allah yake a gaban ƙasa shi dai ba zai taimaki addinin ba amma kullum yana ma abin gaban ƙasa an je wajen misali a je wajen wani daga cikin manyan mutane ana neman taimakon da za a samu a wani abu na musulmi ana fita sai mun fita Allah wannan mutane da Allah duk kariya suke kawai za su zo ne kawai su annabi zai ci sai ya hana wannan aiki na alkhairi wannan munafurci ne shi ma wannan yana kai mutum zuwa kafin saboda mene kai tsaye ba mutuncin bane shi a gaban shi a taimaki addinin Allah ya ce a kana taimaki addinin Allah Allah yake wa gaban kasa dan da ya yarda addinin Allah ne kuma addinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ai da ya bari ya taimaki addini ai ba ƙarya bane Allah ya ce man zallabi yuqribu Allah ardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim هذا قد يرمي أبن الله تعالى جسده وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله ولله إجراء السماوات والأرض قاتلا آية يوى القرآن مسير لكم أتير دومتوك دين الله يقول لي أنا شما ون يسلك أن قال أن نقول sannan alama ta uku da ya iya gane mutum shi ma munafiki ne kullum yana faɗin cewa shi munafiki ne amma kullum waɗanda yake haɗa kai da su munafikan ne ko da ko yana cikin su suna ganin su mutumin kirki ne amma kullum abokanan zaman su abokanan shawara su abokanan aiki su munafikai ne ko kuma na cikin dan ba zai taɓa yiwuwa ba ka zauna da mutum baka ɗebi wani daga cikin ɗabi'un ba ko yaya yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tusahib illa mu'minan kada ka kuskura kai aboki da kowa sai mu'mini in ba haka ba manzo Allah ba zai faɗi wannan maganar ba an gane wannan ko ka zauna a inda ake cin mutuncin addini inda ake cin mutuncin abin da ya shafi wato sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kana zaune kana ji yace kai ne wallahi dai bana so irin abin da kuke amma ko ba za ka tashi a wajen ba to kai ma ka zama irin su innakum idan mithlukum kai ma ka zama irin su kenan kawai qur'ani ya koyi jama'a an gane wannan ko yau haka nan jama'a al'amarin munafiki yakan shiga hatta akan abin da ya shafi siyasa a yau domin da yawa abin da ya gudana a kan zaga yanzu ai siyasa munafiki kuma wannan munafiki da ake faɗin shi da wasa wallahi da gaske ne mutum ne zai zai faɗa muku magana ya bayyana muku cewa zai yi kaza amma kuma a cikin zuciyar su baya cikin haka jama'a wannan munafiki ne ko a siyasance a yau da yin shahar da ya zaka ji yawanci ma mutane suka ai abin da yake shahar ai yaudara wannan kalmar yaudar da aka sa da gaske ne in ka dauka yaudar shi yaudar shi kuma daga nan sai ma ka zama daga tutuwa ne daga cikin munafikai an gane wannan ko munafiki da suke munafiki ne ne na aiki ba munafiki bane aiki qadi na kafin cewa Allah ya kafin cewa manzon amma shi ma munafiki sun da malamai suna kasa munafiki kashi biyu akwai nifaqul i'tiqadi akwai nifaqul nifaqul amali akwai nifaqa munafiki na aqida wanda mutum ya kudu shi a zuciyar shi tafi taqiya sai da ce maka hawa ai ba ma rage sabon annabi ai ba ma kaza amma kuma yana tare da wanda ke wajen zaman su daya wajen karatun su daya wajen aikin su daya komai tare suke yi suna taimakekeniya da juna a wannan yanayin kaga wa zai ga shi a wannan yanayin ba wanda ya da shi in daga gaske ba ka yi to shikenan wanda ya zama matsayin addini Allah Allah ya hana ta wannan tare da la taqidu aduni wa adunukum awliya shikenan Allah ya riga ya raba an gane wannan ku to malamai suna maganin cewa hatta yawan zama da mummu ɗan bid'a yana ɗaya daga cikin abin da cikin munafiki amma mutanen da suke kokarin yin zagon kasa da addini ya dan kana mannewa tare da su kana yawan zama tare da su to nan ma akwai munafiki a tare da su an gane wannan ko ta wani ya ahlul bid'a da waɗanda suke su kuma suna da shugabanci ne amma kai ma sai zanto da kai ake yin aiki wajen kokarin yau musulunci kai ne nan kai ma munafiki na da wanda a yau أتيني في أرسم أجري إلا ما إلا من رحمه الله في يوم قال لي أجري فدي أما والله إذا تسدى بابوتي في وين أبغون فكافر مالا قال لا بابوتي في وين جعلنا الله أين غني رانا الحديث من مثل أسوأ من منه إذا جنا العلمانية لا تسبوا من بالله ma'ana wani ra'ayi ne da wani aiki da ake addini ne ba ruwan Allah addini ne ba ruwan Allah ina yi magana ta kai wannan ba ruwan Allah ba magana Allah ne da karo da karo duk matsayin su da yin yadda kuka yi magana a jirgin jefa kuda kwaya ɗaya kuma karo a jefa kuda kwaya ɗaya kuma ta karo wanda ya ce ta kuka yi da Allah jama'a nan ba akwai gaskiya nan an yi gaskiya ko an yi ƙarya an yi ƙarya jama'a an gane wannan ko dan haka jama'a wajibi ne mu kula da wannan shi yasa babban malami Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani asiya ya rubuta wani littafi mai suna Nurul Imani wa Zulmatin Nifaq hasken imani da kuma duhun munafiki ya rubuta wani littafi ne domin ya bayyana wa mutane hakikalin imani kuma suwaye mu'mini hakikalin munafiki suwaye munafikai a cikin wannan littafi ne a shafi na arba'in da biyu ya zo yana mana magana dangane abin da ya shafi maganar munafincin nan yake cewa anwa'ul nifaqi nau'o'i na munafici kala biyu ne yace nifaqun dun nifaq munafincin da bai kai babban munafinci ba aw nifaqun muqridun an lillah ko kuma da munafincin da yake fitar da mutum ga addinin musulunci ونفاق لا يخرج من الملة ده منافق اللي بيفتر من المسلمين ده جميل ده قاعدين المسلمين أقوي النفاق الأكبر وأن شيء المسلم زي بينا أهرسا في السوى يا إيمان ده ألا ده ملائكونسا ده بالتفنسا ده منزلنسا ده راعي شكل شيء أما كما أبابني أوجد سينا أقوي أبني تورور ذكر وأن أبوه an gane wannan ko wannan shine domin hayya an bato maganar shakul islam ibn taymiya Allah ya ji kansa wanda yake magana akan nifaqul akbar inda yake cewa fa min nifaqul akbar ma huwa akbar ma yakunu sahibuhu fi ad-dark al-asfal min an-nar yana daga cikin babban munafiki wanda yake babba wanda ma abokin aikata irin wannan munafiki din yana da wama a can aka kasa guda kan nifaq Abdullah bin Ubay kamar irin munafiki Abdullah bin Ubay bin Salul wa ghayrihi da walinsa لأن يجبر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كما مثل يبين أي من الله صلى الله عليه وسلم أرى أتي من الله فقط لك في أيام أتي من الله يأتي أو أنت كفالك في أيام لا حديثنا علي بن أبي طالب يأتي من الله يأمن سنة ليأروا لا سنكم أم كاتم وانت كفا wannan shine addinin da Ali bin Abi Talib ya yi amma dole kuma ka ƙarya ne ai wannan qur'anin ma an canza shi kaga wanda yake ma an canza magana Allah Allah yake zai ba shi kariya take an canza qur'anin ma kuma akwai imani tare da kai in tambaye wannan faqul akbar ne ko ko afdal ne nifaqul ne akbar qur'anin ka kai ka to ina ga hadisan manzon Allah qur'anin ma ba ka gudu ba kace akwai sunobi da aka shiri akwai wasu kaza kana duk waɗanda manzon Allah ya basu a bayan kasa ba su kiyaye qur'anin nan ba hatta su ahalin da yake kuke magana to Qur'ani su ka fita su kawo mana nasu an ce akwai mushaf Ali akwai mushaf Fatima akwai mushaf Gu'awat Sayyid akwai Asawat wal Injil akwai menene menene akwai Al-Jufra akwai ne su koma ne ne a kawo su gani daga wajen ma aka samu kila wani ma da ke ɗaukar irin wannan kila duk da sanin da tafi aka lissafi wannan ba bai ma taɓa ji da su to shi yasa ina ganin insha Allah ta'ala idan Allah ya kai gobe bi idnillahi ta'ala za mu zo mu ƙara kawai matsalar ne ba za mu yi sa'i da biya ba na'am ya za a yi mu zama da za mu tashi akan kalli gobe insha Allah ta'ala kuma gobe ne nake sa rai da idan Allah za mu zama karatun wannan littafi na usul sunna bi idnillahi ta'ala bayan haka kuma sai mu tayar littafin da za mu sa a madadin wannan littafi din bayan mun gama karatun sa a gobe insha Allah ta'ala da fatan abin da muka karanta dai Allah ya sa mu a cikin lada in da kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu na alƙairi Allah ta'ala ya biya mana Allah muna roƙon ka tsare mana imani Allah ka sanya karshen kalmar mu a duniya ta zanto la ilaha illallah Allah muna roƙonka ka haɗa rayukanmu da nasa da hanbayi a cikin aljannarka ta rahama Allah muna roƙonka dukkanin waɗanda suka fatattu gaba da jin hanyar shari'a Allah ka shirya da su dukkanin waɗanda suke neman shari'a Allah ka shirya da su mu ma Allah ka ƙara shirya da mu kuma ka tsare mana imani ka tabbatar da galiban mu akan bin sunarka da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته